بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد yan uwa masa ya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama mu a wannan farfajiya mai albarka a wannan masallaci mai albarka na wannan anguwa tamu mai albarka jauroji a yau 29 ga watan goma sha biyu alif dubu biyu da goma sha bakwai mun haɗu a wannan wuri ba don komai ba sai don amsa gayyan wato iyalai na gidan ɗaya daga cikin iyayenmu babban malam muhammadu wandara su sai da umar kenan a madadin zawiya wadda ya gayyata a madadin gidansu maulidi a yau mu zo mu taya su murna ko kuma mu yi murna tare cikin wannan alheri wato shine samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda muka sanarwa al'umma cewa yana da kyau a zo a yi hailala muka yi gayya kuma alhamdulillah yan uwa suka amsa gayya aka zo aka yi hailala muna fata Allah ka tashe mu karkashin tutar la ilaha illallah muhammadun rasulullah a gobe kiyama albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muka ce immediately ana sallah mai sallah na magrib za mu yi maulidi tsakanin magriba da isha'i din saboda larura na tafiya da na sa a gaba wadda nake so in je dan shishirya in ya yiwu a tafi cikin daren a kwana gobe washe gari a kama hanya in bai yiwu ba sai gobe da sassafe a kama hanya na garin katsina don halartar maulidai da suke gabanmu a can wadda aka saba zuwa a gabatar insha Allah saboda haka na fata Allah Ubangiji ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani dogon mukaddima ba kai tsaye za mu shiga cikin karatun maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda an san littafin da muke a wannan shekara shine littafi na Imam Al-Fazazi radiyallahu anhu da shi da Ibn al-Muhayyab wadda aka fi sani da Ishiriniya wadda shi muke dubawa a maulidinmu na wannan shekara wadda za mu rera cikin hikima da yarjewa na Ubangiji daga bisani mai fassara tare da bayani daidai gwargwado na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana. Insha Allah, bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم أقا قدر هي بالدار العظيم الله الله الله الله الله الله الله Allah Allah Allah Allah Allah Warin da an hauka a girin da irkihe. Allah Allah Allah Allah Fadi na irihi ognil hayata wa basihe. Allah Allah Allah Allah Fakan ɗaba min kalbin da ba da korfe. Allah دار الناس طرا في لقاه يوم بعثه الله الله الله الله الله ولكنه في الناس للناس حساده الله الله الله الله الله آتيته مرئم ما أيشاك أنكد فهو في الدنيا في ابن سيدي فهو في الدنيا وفي الدين سيدي يقاد به جيش ويؤمر مسجد لا شرك منه مشرفي مؤند ورمر دليل وصم مسدد وكما تلفهم ريكنا أهانتي وكم أنات للمشركين وأحد وقد حد من بنيانهم كل ردهة يخربها سلا ذات صنع برهة دفن به أن ضد كل شبهة إذا اتضح البرهان فالإفك مغمات تخلص للتبليغ عن غير فاكهة وللحق والتكي كي من غير شبهة ولما تنهتي بقم وفقهة فضل به في الدين من كل فئة وكل سبيل فيه آمد يمات هو الملام المها إليه المنبه قال لب في الألباب بيشبه لبه وإبداء في التغيير فاستار ربه دان ليلة الإسراء ممن أحبه وثني روح القدس والناس حجته توضا على أنزل لا ومهانة وقام بحق الله دون استهانة فأرناه من هلا ميلا لأمانة فأرناه منه ميلا لأمانة دون واستفاء الله دون ومكانة وقد كان في حالاته ليس يرآت تخلص بالترهيب من كل آفات ورق فؤاد لم يؤبك صفاتي صارناه توصيفا له بإناقاتي دون واصطفاء لا دون ومصافاتي وقد كان في حالاتي ليس يبعد إذا التواب الإسو في نار ابتدائه نقربه بالزيت في على انتزاهه ونمدعه والقلب أو ارتياحه دوام المنافذ فيه وامتدائه فأرنم وقلوها كما العظى ينفض فأقرت أنهه ما أزى تقدمي وقلبي بنار شوق يوم ويلهثي وقلبي بنار شوق يوم ويتني فأبكي إذا أنفضت دمعي من فأبكي إذا أنفضت دمعي من دمي دوم البدي أنه كالقرر تنعمي ولا إب إلا القرب إن كان يسعد تقاصر وفي أنكار لصفاته لفضل دجاياه وطهرة ذاته ومن ذا يؤد الرمل في عرفاته ومن ذا يؤد الرمل في عرفاته ضعبت على الإيراد من معجزاته ومن ذا يكيل البار والبار مثبت لقد خاب من ردره كف سمائه الله الله الله الله وبعث لهم خارجا عن سلائه الله الله الله الله فمن عاد عنه فيأسوا بفلاحه دعوائتك ملموءة في اندئائه دعوائتك ملموءة في امتدائه وعلم لا وخير الآلامين محمد الله الله الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والفاتح لما أسرق ناصر الأشهر الله ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا هادي قصر الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا امام الفازازي ابن مهيب a wannan littafi nasu ashiriniya a wannan harafi na dal wadda za mu karisa shi insha Allah yau suka ce warisnal huda anhu hakika mu mutanen duniya baki ɗayanmu mun gaji shiriya ne daga wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka gaji shiriya ya tashi gidansu ya ga gidan shiriya ne gidan bin Allah ne to gidan sun gaji hakan ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akrim bi irfihi fa mamakin gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fi nashrihi a cikin yaɗa shiryar manzon Allah ufnil hayata nake kare rayuwa ta gaba daya wa battihi da kuma rarraba shiriyar manzon Allah a cikin rarraba da kuma ɗaiɗaita wa ya'a shiriyar manzon Allah zan ƙare rayuwa ta gaba ɗaya fakan baba min kalbin bihe ba da kubus he ko da yawa zuciyan da ta tsarkaka da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da tana cikin ƙazanta tana cikin datti an gane fakan da yawa da yawa aka samu saba min kalbi da yawa zuciyar da ta tsarkaka ba da kubusihi bayan wannan zuciyar da tana cikin dauɗa kazanta ta tsarkaka ta daɗa da ta yi kyau ta gyaru bihi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama annabi yana da wani network idan hasken network ɗin ya bugi zuciyarka kawai duk shedancin ka wallahi sai ka jawo in kuma network ɗin bai buge ka ba to babu komin wa'azin mai wa'azi wallahi bai sai shigar da kai ba sai an samu mishkati na nubuwa daga habara muhammadiyya ta daki irjinka tukunna ya shiga cikin zuciyarka ya ratsa ya nashe to sai ka ga ka shiru daren nasu turran sirqahu mutanen duniya kaf sun san gaskiyar annabi Muhammad sun san shi gaskiya ne da ran nasu tun ran sirkahu yau ma ba a fihi tun ran da Allah ya aiko shi tun ranan gini ranan zane duk duniya ta san annabi mai gaskiya ne saboda kafurai su suka sa masa Muhammad al-Amin saboda tsabar amanar da manzon Allah ke da shi walakin naho to me yasa aka aka isallama masa walakin nahu yace sai dai lamarin da sha'anin yadda yake finnasi linnasi hussadi akwai masu yi wa mutane hassada a cikin mutane an gane annabi fa da gaskiyan sannan da isan sannan da kaiwan sannan dai da abin da ya zo duniya da shi din nan wani mutum yake bai zai sallama marfa ya ce walakin nahu sai da yadda lamarin da sha'ani yake finnasi linnasi hussadi akwai masu yi wa mutane hasada a cikin mutane yahudawa nasarawa mushrikan makka da munafukai hasada ce a cikin zukatansu shi yasa suka isallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka magada sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su maulamu abul abbas shekhan amar tijani haka suka yi fama shehu tijanin nan dai da kake ji wanda ya kawo duniya alherin nan dai aka samu wai in su suka yi ta binsa da bice da kulle an samu tun a zamaninsa wanda suka ce shehu wai damfara yake ma'ana yana yin irin kuɗin damfara ɗin nan irin abun wana wana ɗin nan a zamanin shehu tijjani an samu wanda suka jefe shi da wannan haka maulan mu shehu ibrahim abu isaqa yayi fama da wannan irin bakar hasada daga cikin gida ta kai ga har aka kore shi mazzaqu jiddi jiharan akhrajuni min makani duna zambin ghaira anni ubutaha fi jinani yace sun kekketa mini fata sun jijjimi ciwo sun jajjefe ni har faffasa min jiki suka fitar min da jini akhrajuni min makani ma'ana mazzaqu jildi jihar mun fassara taniya ba bukatar wani dogon shari sun kekkesa jikina a fili suka faffasa min jiki har jini ya fito akhrajuni suka fidda ni min makani daga wurina da aka aike ni mahaifata duna zambin ba tare da mutum laifin komai ba ghaira anni hubbu taha fi jinani kawai wai don ni ina son annabi muhammadu sarkin allah ɗaya a cikin zuciyata shi yasa suka fidda ni daga suka kore ni shau ya koma ya gina gari guda haka almajiransa suka fama su maula musha abul faci rajala ta anhu kowa ya san irin wahalar da ya sha in ka bi tarihi yadda malamin sa shehin sa maula musha atiku ya tura shi ya je zauna a maiduguri a yarwa ya je ya haɗu da jifa na zahiri da na baɗini ya koma ya ce ba zai iya zama a wurin ba maula musha atiku ya ce amadu tan muke so ka zauna ka koma ya koma zafin ya ƙaru ya dawo ya ƙara maula mushi atiku ya ce ka koma muka ce da ya je abun ya kai inda ya kai a fili ba jiba na ma'ana da na zahiri ya koma ya ce ya shi wallahi abun ya fi karfi na ya ce ka je ka sai ya bashi wani sirri wadda a borno ake kiransa mashi uku maula mushehu a shoma mai dala'ilu da dalatala anhu a wurinsa muka karɓi wannan sirri cewa ya ce ya ce masa Amadu kamar yadda ya faɗa kenan shi da yake shehin sa ne ka je ka riƙe mashi ukun nan ka riƙe yi kullum ya ce ko Najeriya gaba ɗaya ta taru a kanka sai ka fasa ta ba ta isa ta yi ma komai ba haka shi abu ya koma ya je kuma hakan ya dawo kowa yanzu ya sani kowane makami mutum ya taka a Borno wallahi tallahi yana karkashin shi abu har yanzu a yara sun ma kawai ko me ka taka kuwa kana karkashin sa in jalla ta'ala to haka lamarin yake daga karshe suka gane suka sallama ƴaƴan masu jifan na ma'anan da na zahirin su suka dawo almajiran shehu wanda suka sallama shehu suka yi ta hidima wanda har yanzu waɗansu suna hidima wa ƴaƴan shehu din rajalla ta'ala anhu haka lamarin yake duk wanda ya gaji sirrin manzon Allah sai haɗu da irin wannan sai dai in yayi irin na su magabata din haka annabawa suka yi am yahsununa nasa ko haka alqur'ani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi da shi fa ake wai mutane za su yi hasara ne akan abin da muka ba manzon Allah na falala na hikima na annabta suka cewa wai makaryaci ne da sauransu mahaukaci na uzubillahi boka ne duk ba abin da ba gaya masa ba Allah da kansa yake miyar da raji jalla jalalu walakin nahu bin nasi bin nasi husadi ahasiduhu ya kai mai yi wa manzon Allah hasada mut ka mutu don bakin ciki inna an shaka an kudu haƙiƙa rayuwarka kai mai yin hasada ga manzon Allah sallam an kudu ta zama rayuwa mafi kunci rayuwa mafi kunci har gobe fa annabi yana da masu hasada duk wanda ya ji an faɗi darajar manzon Allah ya ce kai ya za a yi a faɗi haka to hasada ne annabi ba mukamin da bai taka ba inda ba allantaka ba kana cire allantaka duk abin da baki zai faɗa to sai ya ba manzon Allah hakuri ko menene zaka faɗa in dai akan annabi ne wallahi sai ka ba shi hakuri wa ala tafannuni wasifihi wa wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi sifan manzon Allah da masu sifantawa suke sifantawa wani malami ya ce sai su ƙare duniya alkiyama ta tashi su ƙare sifofin manzon Allah kamar ba a taɓa ba na girma da daraja da isa da ɗaukaka wa ala tafannuni wasifihi wa wasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi sai zamani gaba ɗaya ƙare a samu akwai abin da ba a sifanta ba an bar shi an bar wawan gaba wanda ba a taɓa ba dangane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga kai mai hasada ga manzon Allah in an faɗi darajarsa kana cewa an wuce gona da iyaka to babu gonar dalle iyaka dalle har a gano an wuce inna aishaka mut ka mutu don bakin ciki da haushi inna aishaka an kudu lalle ne kai ne kam irin wannan rayuwa taka ta gaba da hasada da manzon Allah an kudu ka haɗu da rayuwa mafi kunci fa huwa kai faɗa kika ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajjidu shugaba ne fi duniya a nan gidan duniya wa fi dini haka nan a wannan addini ba a da wani shugaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqadu bihi jaishun shugaba ne da yuqadu bihi jaishun da ake jagorantar da rundunan mayaƙa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'maru masjidu ake raya masallatayya na duniya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shirka minhu da shirka minhu mashrafiyun mu'annadun wato takobi ga jini na wuce mashrafiyun kiran masharifu wani gari ne masharif a kusa da a suriya suna yin takuba wadda na faɗa na gani na faɗa wanda in dai aka ce takobi na masharifu ne to an gama wato an kure adaka an kure girki to ya ce menene masharafiyun minhu takobi kiran masharifu na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhannadun wanda aka kera shi da bakin karfe irin na mutanen hindu da shirka ya raɗi ya saukan ma mushrikai shirku a nan ahalin shirkin ne ya raƙo ma'abota shirka ya sauƙan ma wannan takobin na masharifu ƙira irin na baƙin ƙarfe na mutanen hindu ya sauƙan ma ma'abota shirka da bala'i ya sauƙo musu da bala'i da ha ai daga dahiya ne dahiya irin bala'o'a da suke sauƙowa daga sama ɗin nan to wannan takobi ya sauƙar musu da bala'i su ma'abota shirka wadon an rudainiyin sannan da wani irin mashi kira na rudainu shi ma dai wuri ne da ake kera masu wa zamun musaddadu da kuma kibau kibiyoyi waɗanda suke abun katartarwa abun katartarwa wadda in an sake su ɗimbin fata ma'ana yana da katari yana masu, masu kaiwa da inda duk aka harba su to sun sauka da su da takubban da kuma masu ta wannan kibiyoyi masu katari din wanda ba sa kaucewa in an seka su to sun saukarwa ma'abota shirka da wani irin nau'i na bala'i da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakam annatin lil mushrikina wa ahati fakam da yawa annatin lil mushrikina aka ji nishi ga mushrikai da yawa an jini shi yana fita daga mushrikai wa hatin da kuma wayo wayo an ji shi da yawa yana fita a bakunan mushrikai ya ishe ka a yakin badru abinda ya faru da wannan mugun kafiri abu jahal a nan aka kashe shi an kare shi an je an cako shi da mashi ya faɗo daga kan dokinsa yana maga zai mutu sai sai nuna Abdullahi bin Mas'udin ya zai ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga yadda Allah ya yi ba zan iya kashe mutum ba a wannan fili na jihadi amma ka mini izini mana ka ban takobi in je in samu wanda ya kusan tafiya in ƙari tashi tunda an an san ai tsarin sa yadda yake gaba ɗayansa bai shiga sa'i ɗaya ba tsawonsa gaba ɗaya ba shi da auki ko gaba an ce ya taba a dan wani dan ice dan karami fa ya zo ya hau bishiya ya makale a wannan dan ice yana wani su ayyukansa sabbai suka zo suna dariyansa annabi ya zo ya same su ya ce me kuke dariya suka ce ya rasulullahi min dukkan saki saboda tsabar tsirancin dan filin kafansa ya ce wannan kafar kuke dariya ya ce wallahi wannan kafa idan an ɗaura shi akan sikeli gobe kiyama dukkan ayyukan da mutane suka yi a duniya wannan kafan sai ya rinjayi ayyukan gaba ɗaya shi da wanda annabi ya ce man sarrahu an yaqra alqur'ana raqaban kama unzil falyaqra ka qira'ati ibn ummi affan wanda duk yake so ya karanta qur'ani dan ya shar yadda Allah ya saukar da shi daga lauhu to ya karanta irin yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake karatu ibn ummi abdan kenan yana cikin fuqaha as-sahaba yana cikin gwanaye gangaran kafi goni na qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu wanda su kwata kwata ba su ke tara ba wanda in in ana maganan qur'ani da shi da irin su ubayyu ko na taɓa ba mu labarin sa ko da su abu musa al-ash'ari ko ubayyu wanda ana sallah yana bayan manzon Allah Allah ya kawo wani abu don a gwada mu'jizan manzon Allah su sama ana sallah annabi sai kafe sai kafe yayi shiru ya buƙaci a buɗa ba a buɗa ba annabi ya dawo bayi sai ya wuce ya karanta daidai haka sallame ya ce ubayyu ya kuna nan kuma ina kafe bara ku daga min ba yace haba ya rasulullahi yace mu kam a qur'ani ai ba ma kafewa ai qur'ani ba ma kafewa Allah ya mana bai wannan ita wallahi ya rasulullahi lokacin da ka tsayan nan an shafe qur'ani ne a kwakwalen mu gaba daya ya ruba muka ji muka ji babu shi saboda musulmar manzon Allah ka isa kai wa annabi gyara annabi ka je ka daga shafe qur'ani akai gaba daya akai delete all bayan annabi ya gama sai aka yi ya ake cewa welcome back sai aka yi welcome back na qur'ani ya dawo sallallahu alaihi wasallam to su ne fa Abdullahi bin Mas'ud sai ba samu Abu Jahl yana kokarin karisawa yana san numfashi zai mutu sai ya kai babban manzon Allah ka faɗi kalma ɗaya in je yi wa ɗanka albishir ka mutu ninta ka mutu cikin imani ya buɗe idonsa da ƙaryar da mutu shi ce ni ni har abada barin imani da Muhammadu ba yace haka ne yace eh ya ɗauko takwabin ya ta kikir kikir kikir kikir sanda ya cire kayan kafin ya ɗauro kunnensa da igiya ya jawo shi a ƙasa ki ya kawo gaban manzon Allah sallallahu ya ce ga Abu Jahil nan ya ce aka ya ce ga yadda aka ga yadda aka yadda muka yi annabi ya ce haka kuka ya ce ya ce fir'auni ashaddu min fir'auni Musa ya ce fir'auna na yafi fir'aunan Musa muni fir'aunan Musa ran da ya ga bala'i da ya ga tabbas zai halaka ya faɗa ruwan nan ko there is no alternative beast sai mutuwa ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa anna minal muslimina yace yau kam na musulunta ni ma musulmi ne Allah bai kai ya kake minal mufsidina dai saboda haka al'ana ko wa kana sai ta qablu wa kunta minal mufsidina dai yace amma fir'auna na yau zai mutu ma kuma yace har abada ba zai imani da ni ba kai wannan yafi yafi fir'auna Musa mun haka aka yi warumun rudainiyun wa samun musaddadu makam atahin annatin lil mushrikina wa ahatin da yawa aka samu wato aka jini shi daga wurin mushrikai da kuma wayo wayo daga wurin mushrikai a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala hadda kullu radhatin haƙiƙa manzon Allah ya rusa duk wani babban gini min bunyanihim daga gine-ginen da kafirai suka gina su radahatin irin babban gini din nan manya-manyan gine-gine da arna suka yi annabi da ya zo sai ya rusa shi yuharribu ha fi lazatin annabi da ya zo yana rusa gine-ginen arnan nan a cikin iftawa ɗaya a cikin iftawan ido sun aburhatin tare da kuma ba aiki ne da aka yi shi gini da aka yi shi tsawon zamani annabi da ya zo cikin ifta makar sai ya rusa shi gaba da kaji ne zai ka bautan dodanni shekara tamanin da annabi yana zuwa kalmar la ilaha illallah ɗaya sai ta ruguje abun gaba da shekara da shekaru akai ana gina shirka kalma ɗaya a cikin kyauta kawai sai ta rushe sallallahu alaihi wasallam dafana duja kulli shubhatin mun ije mun tunkuɗe duja kulli shubhatin duhu na duk wani shubha duhun duk wata shubha mun ije shi an na gabarinmu bihi da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata shubha da ta rage gabar tare da mu da sirrin manzon Allah idan ta da alburhan tun lokacin da hujja ta fito fili fal ibku muqmadu to da zaran gaskiya ta fito fili fal ibku fal ibku muqmadu sai kaga ƙarya an ta shiga cikin kube kube sudu laɗi humgo ko gaskiya tana fitowa ba ƙarya ta kuntu ta shiga cikin kube ta ɓuya ta matsa kanta ciki ba ita ba kayanta ta kallasa sai jina rasulullahi sallallahu ya fito izuwa gare mu ta kallasa ya fito izuwa gare mu littabalere don ya isar da saƙon Allah izuwa gare mu ɗin an ghairi sahatin kuma ya fito ɗin ba tare da gajiyawa ba kullum yana isar da aikin Allah babu gajiyawa an ghairi sahatin kenan ba gajiyawa walil haƙƙi manzo Allah ya fito domin tabbatar da gaskiya wata haƙiƙi wato don nuna wa duniya gaskiya wata haƙiƙi da tabbatar da gaskiyar min ghairi shubhatin a fito da gaskiya a tabbatar da ita babu wani wato rikita rikita shine shubhatin ba wata rikita rikita walan ma tara dibo da'amin wa fakatin ko yayin da da'in abinci da kayan marmari ya kai makura an gane kuwa an gane annabi ya zo ya yi yaƙi mana an gama duk wahala yanzu kan daɗin abinci da daɗin kayan marmari ya kai makura kowa sai dai ci a cikin sauƙi an gama girkan an an yi kaftu an yi saran jeji na addinin an yi kaftu an yi haro an yi huda an yi shuka an ya tsiro an yi noma an yi sassariya an zuba taki an yi ban ƙasa an girbo an dawo da shi gida an sussuke an surfa an niƙa an girka an ajiye akan tebur an ce bismillah a ci kira aikin da sabbai suka mana mu kawai mu zo mu ci ne wani aiki kai ka je yaƙi a ina an gama komai shine wannan baiti yake nufi jama'a walamma tana haɗi buɗaɗin wafakatin yayin da da'in abinci da kayan marmari ya kai makura dakhalna bihi fi dini dakhalna fi dini sai muka yi ta shiga cikin addini min kulli wujhatin ta kowace nahiya bihi da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai yayi lafiya da ana tsoron shiga addinin da ka shiga za a kashe ka za a kuntata maka za a to yanzu komai yayi lafiya sai shiga afwajan afwajan إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكل سبيل فيه أحمد duk wani tafarki da aka samu akwai annabi Ahmadu a cikin wannan tafarkin Muhammadu kai wannan tafarki za ka ga ana gode wa wannan tafarki din abun godiya ne abun yabo ne duk tafarkin da aka samu annabi Muhammadu a cikin sa to tafarkin nan za ka ga abun yabo ne abun godiya ne kuma amma ba annabi a cikin tafarki a a abun zargi ne duniya da lahira kuma duk mutumin arziki za ka ga yana zargin wannan tafarki din in dai ba manzon Allah هو الملهم الموعى إليه المنبه هو الملهم النبي شيني أبو نيوى إلهامي الله ينا مر إلهامي الموعى ينا وحي إذوا غريشي دكا أم هذا دا إلهامي إن دا كما وحي دكا أنا ينسى إليه إذوا غريشي المنبه الله يا أبو مفتكروا النبي كلهم أفتكيك دنجدين غفلة باتا كما منزو الله مدان الدنيا هذا كونه لوكتي هكا أن يحوكا هكا هكا أنغاني haka ma tura suka ce ko wa kowane mutum da ka gani a shawa ishirin da hudu wai in ji su ba wannan ƙarya ne wata ya ɗan yi hauka ko da na sakon ɗaya a kowane rana a wallahi ƙarya ne sai dai bai haɗu da shi ibrahim kaula ba ya haɗu da shi ibrahim kaula ya ci ba wai ba zai taɓa hauka ba zai shiga cikin da'irar masu hankalin duniya fala lubba fil, fil albabi babu wani hankali a cikin dukkan hankulan duniya yushbihu lubbahu da yake kama da hankalin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko akwai hankalin gaba daya 100% da Allah ya halice shi sai tattara ya damƙa shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin na annabin ne fa ba wai fa tafin da tara gaba annabi ba a'a darin duka aka ba annabi a cikin na annabin sai Allah ya ɗauki kwaɗe aka ɗan ɗinkina wa halitta sai aka raba mutane gida biyar ne aka ce wani mai littafi haka ya faɗa da aka tashi sai aka ba aka san kashi goma kashi tara aka ba sauran annaba da mursalai na goma sai aka rarraba shi tara kashi goma kai sai aka ba sauran aka raba shi afuwan aka ba a ciki malamai a ciki aka bawa ‘yan kasuwa a ciki aka bawa sarakuna wayannan su ne aka ce aka rabawa hankali malamai da ‘yan kasuwa da sarakuna duk wanda ba su ba to ya mai da hankali sai zai sha ne sai nemi ɗayan ukun nan ya nemi shawari da su ba haka ba abin sa bare sai ba haka malamai a rubuce ki a littafi malam saboda haka ko za ka mutu in ka je gaban fadan wani sarki in yi jawabi sai ka ji kai dai ba za ka iya wannan jawabin ba to Allah yana musu madadi daga ran da aka nada su na hankali to da kai baka da shi ka talakan su haka masu ilimi haka kuma yan kasuwa dan kasuwa zaka zo ina son tattashi na naira talatin ya ware a tarugu na kaza albasan kaza waye waye na kaza waye kaza makinin na kaza waye ka gama kana jira sai an kawo calculator an yi minti talatin ana lissafi kana rufe baki sai ce ma kuɗin ka naira kaza saboda yana da madadi na hankali da yake haka kai ba haka yi lissafi na cikin laza dole kuma a lura yan kasuwa suna yi wannan irin basira din suna da shi kai ba ka da shi sai ka haƙura in bai wa ɗan kasuwa ba ba sarki ba ba malami ba sai kai ta neman shawari a wurin su so fala lubba fil albabi yusbihu lubba babu wani hankali a cikin dukkan hankula da Allah halitta da yake kama da hankalin annabi Muhammadu shi ya wuce gaban hankali ma hankalin wada ne a wurin sa wa izji abi takhiri fa khatara rabbahu wa iz katura yayin da ji abi takhiri aka zo da ba da zabi ga manzon Allah cewa ya rasulullahi malakan mutuwa ne zo da zabi Allah ne aiko ni in zo tambaye ka a baka zaɓi shin kana so a ɗauki rayuwanka ne tare din yayi ko kuma a barka kawai annabi ya ce Allahumma ar-rafiq al-a'la Allahumma ar-rafiq al-a'la fakhtara rabbahu kenan sai zaɓi koma wurin ubangijinsa yanzu kai a zo a baka zaɓi ce za ka mutu ne ko dai a ba ba sai an tambaya ba an san sauran koya ka ya ishe ka dai annabi adam annabin Allah ne ko da aka zo muna alamu zarri aka zo aka yi dawafi da cikin jama'ansa yana nan wannan bagana da nake a cikin isasul anbiya da aka yi dawafi da shi cikin ƴaƴansa ƴaƴan adam da aka zo cikin annaba sai ga wani sai burge shi wannan kuma fa Allah ka ce masa wannan cikin ƴaƴanka ne ai shi ma annabi zai zama waye kenan aka ce masa annabi Dawud kenan shi ga idanunsa sun burke ni da kyau Allah shekara nawa kai kamar aka ga masa shekara kaza yace ni ba nawa aka ce masa shekara dubu yace to Allah ka dauki hamsin a cikin nawa ka kara mai ka yarda kai ka bada sadakan su eh sai ka yi rubutu aka aje aka documenting Nabi Adamu ya ba ɗansa jikansa annabi Dawud ana nan annabi Adamu da ya zo gidan duniya aka zo ana nan ana nan shekara ɗari tara kuɗai ɗari tara da da ɗaya da biyu da uku har da arba'in da tara ranar da na hamsin ɗin kwana na ƙarshen ya cika ɗari tara da hamsin Zara'ilu da ya zo da bataliyansa mataimakansa za su ɗauki rayuwar annabi Adamu aka gaisa aka sallama kai kuma me ka haka ya ta Allah ne ya kori mana kai me yanda nake ma bayani na haka ba yake rubuce ka duba cikin kifatul anbiya za ka gani tarihin annabi Adam za ka ga wannan da me ya aiko ka ya ce zo dauke ka man karɓi rayuwarka ni din ya ce ha to ka dai manta ne ba dai ni wata ai shekara dubu ya yanka min ya gaya min ko ma ka gaya maka ya koma da annabi eh, Allah Allah ya ce ka gaya masa ai akwai alƙawarin da muka yi da shi ya manta ko ya ba ɗansa annabi dawo shekara hamsin ka je ka gaya masa aka zo mala'ika ya dawo kai ka taɓa gani in ba girman annabtaka ba mala'ikan mutuwa ya zo ya fasa ɗaukan ka ya koma ai ta sa'in sa ya je ya dawo ya je ya dawo tun yaushe zai ɗauke ka kai waye in ba kai annabi ba tun yaushe zai ɗauke ka wa zai shaharce ka ya dawo ya ce to faga abin da Allah ya faɗa Allah ya faɗa ce kai gaskiya ba haka ba mutum ba haka ba sam karshe aka koma ba akai ta kai kawo Allah ya ce to yanzu sai da dauko rubutu a nuna mai saboda akwai shefu lokacin da aka haka aka zo aka kuri annabi Adam ya tabbatar dai da gaske ne ya baya da shi ba gaskiya duk da shi bai daba kawai kawai bai daba shi ne Allah ya bada labarin nan a Qur'ani kaga dauka eh hadisi ne kai wallahi Qur'ani ya kawo labarin wallahi ayi da ila adam fa nasiya Allah ya ji mun yi alƙawari da annabi Adam akan kyauta da yawa ɗansa annabi Dawud fa nasi sai ya manta sai ya manta to amma sai bin Rasulullahi da aka zo sallama yayi gidan annabi ya sai Umar iso ma ka taɓa jin wanda sai an yi mar iso zai iso mala'ikan mutuwa a gidan da sai an mar iso in ba gidan manzon Allah ba shi Ibrahim yana cewa min hubbihi khayyarahu indan qiza'il ajali saboda tsananin soyayyar da Allah ya kiyaye manzon Allah Allah ya bashi zabi indan qiza'il ajali yayin da ajalin sa ya zo ƙarshe zai zauna ko kuma zai tafi yace Allahumma arrafiqal a'la ya zabi fakara rabbahu sai ya zabi ubangijinsa ko wurin ubangijinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam
دنا ليلة الإسراء na'am نعم. دنا ليلة الإسراء yau dana lailatul isra'i sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah a daren isra'i da mi'raji ya kusanta min man ahabbahu ga wadda ya so shi wa thani ruhul qudus nabiyunsa wanda ya taka masa baya ya raka shi zaginsa shine ruhul qudus malaika jibrilu kenan asharaful malaikatu shine zagin annabi muhammadu su salama riƙe wa annabi hancin doki annabi ya hau wannan su hujjatu lokacin da annabi ya je isra'i ya je ya samu wannan sun madana fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auhe ila abdi ma auha wannan su hujjatu lokacin mutane suna halin barci annabi ya je ya dawo ya ba su labari na abin da aka yi tawaba'a annabi ya kankan da kai a gidan duniyan nan bai wato annabi bai taba girman kai ba bai taba daga kai ba tawadu a ya kankan da kai la an zillatin kuma ya yi kankan da kan nan fa ba tare da wai kaskanci ba ba wajen yana da kaskanci bane a halin girma ne wa mahanatin ba don rauni ba don ya kasa bane ina ba don kaskanci da kuma rauni bane a'a halin girma ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa kai ma ya gaya maka man tawadu'a رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ودي ان ان دكاي الله يرينك دغا شي كينا ودي دغا كاي الله يرينك دنقفر دشي كينا in kai halin ruwa sai Allah ya daga ka halin ruwa idan ya zube zai rika bin inda gangare yake ya ta yin kasa kasa sai ya samu inda yafi ko ina kasa ya je kwanta aure wai ladabi dai halin sa shi ko da ya haka sai aka rika hangen taurarin sararin samaniya a cikin sa ko ba gaba ne wai haka wani malami ya faɗa mawaki da ya ladabi shi ruwa sai daga hanyar taurari sanar zamaniya shi hayaki ya ce ina shi sama zai yi fi da ya tafi saman sai ya ƙare aka nemi shi aka rasa ko su saboda haka haka duk inda ɗan adam yake ko Allah da ka ɗaga kai duk duniya sai su ika yanda kake jin kai ƙato kai kake da shi to duk sai a ƙiƙa a rika ganin ka ƙasƙantacce yadda kake ganin mutane kamar kashi kana raina su ƙasƙantattu haka na su ganka na taɓa misali wa ƴan uwa a makaranta da muka zo fassara wani su baitukan shehu ibrahim ko na ce kamar wanda ya je hawan ƙarfin na yake ɗin nan ne mutanen garin nan ya za su hange shi ɗan kamar ɗan tsuntsu a sama ko ba ka za mu hange shi ba shi ma haka zai hange mu ɗan tsur haka zai gan mu to haka mai girman kai da shi da wanda suke ganin sanduka haka yana ganin su ɗan wadodi ba su kai kamar ba shi ba suna ganin sa banza to ka ɗan da kai kuma duk sai kaga ana son ka kai wannan nan duka duba an abin da Allah ya bashi amma su ɗan da kai bai sa ya jefar da kansa kaza kaza ka duba duk ta magani saboda tsabar ladabi Allah professor Allah san da ya kamar ya sunkura saboda yawan sun koya wa mutane ladabi san da ya dawo kaman kaman yana da doro ko wallahi tsabar ladabi ne kawai kana duka zaka mar ladabi yana kokarin kwanta maka profa da jalla ta'ala no to haka ake so mutane su dau halin girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama bi haqqillahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu da haƙƙin Allah sha'ani na ubangiji duna siyanatin ba tare da rauni ko kankanci ba shi ma inda an ce wannan haƙƙi ne na ubangiji annabi tsayuwa yake tsayin daka sai ya ga an fulfilin wannan haƙƙi na Allah ba a tauye shi ba wa adnahu minhu Allah ubangiji ya matsar da annabi Muhammad ya kusato da shi zuwa gare shi hamilan li amanatin halin kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai riko mai rike amanar Allah dunuwar ifa'in amma matso Allah da yayi kusancin da ya samu a wurin Allah din kusanci ne fa na zaɓe na zaɓin Allah da fifiko la wa makanatin ba kusaci na wuri ba cewa annabi ya matsi Allah ya je har gurin da yake Allah bai da guri kusaci ne na zaɓi da fifiko wa qad kana bi halatihi laysa yab'udu dan ya kasance a cikin yanayinsa gaba daya laysa yab'udu baya nisa da Allah ubangijinsa takhallasa bi tahiri min kulli afatin takallasa manzo Allah ya kubuta ya ne kwance ya ne kwanta duk ta dihiri ta hanyar tsarkaka da ya samu daga wurin ubangiji ya ne kwanci ne min kulli afatin duk wani aibi manzo Allah ya ne kwance shi waraqa fuadan manzo Allah ya yi zama mai taushin zuciya ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك لم يعب بكثافة لم يعب بكثافة النبي بأتبع أي بتاشي معناه da kausasawan hali ba ba taɓa aikata manzo Allah da kausasawan hali ba fa adnahu takhsisan lahu bi inafatin fa adnahu Allah ya ya kusantar da Annabi Muhammadu bi inafatin ta da ɗaukaka shi takhsisan lahu domin keɓe shi da baiwa da daraja da falala ta musamman tunuwa ifa'in kusaci na zaɓe la dunuwa masafatin ba kusaci na tafiya ba وقد كان في آلاته ليس يبعد يا كسانشي شي منظر الله حقيقة أتكين ينين سقبائع بل كسانشي ما ينسان تاقا أبنجي جنسما إذا التهب إذا إذا التهبت للشوق نار ابتدائه هكذا آه وتو نار ابتدائه للشوق wutar makamashi na begen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ta habat idan ta ruru nuqarribuhu bi zikr ma'ana wutar makamashi na bege na ga janabin sayyidina rasulullah idan ta idan ta habat duk lokacin da aka samu ta ruru a cikin zuciyata nuqarribuhu bi zikr kawai sai mun matsi annabi Muhammadu mu nemi kusaci da shi tare da ambatonsa mu ta ambaton manzon Allah da zikiri da ambatonsa halanci zahiri yayin da yayi nisa da mu ba mu samu muka ziyarce shi ba zuciyar mu ta ta farfasa ta ta ruruwa na bege na shauki da makamashin ƙonuwan cikin zuciyar to sai mu ta yabon manzon Allah mu ta ambaton manzon Allah wannan da'uhu sai mu ta yabon sa wal qalbu dau urtiya ihe ko wal qalbu alhali ita zuciya aka ce ne ne eh yawa ɗau'u'a ɗau'u ne ba wurin ne ya kauce ne yara yawa ga shi nan wal qalbu ɗau irtiya'ihi shi ita zuciya wato mai biyayya ne ga nisha'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha dawamul muna fi zikrihi dawamul muna dawwaman samun buri na dan adam in kana son duk burinka na duniya ya dawwama kana samun sa kullum to fi zikirhi yana cikin kaɗaya bisa ambaton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa mutidaihi da kuma tsayawa bisa yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa adajib ya kai dan uwa ka yawaita yabon annabi muhammadu faqad wafa kama laysa yanfadu haƙiƙa in ka yawaita yabon annabi muhammadu sai ka ga haƙiƙa ma'ana abinda ah, yake ba zai ƙare ba sai ya zo maka sai kaga abin da baya karewa ya zo maka inda ka tsaya da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'akharat ko ta'akhartu anhu wato nayi jinkiri ga samun ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina azza taqaddumi yayin da gabatuwa ta tauyata in samu in gabata in je in ziyarci manzon Allah abu yauyata to wa qalbi binari shauqi yuhma zuciyata yuhma ana ƙona shi ne binari shauƙi da wutar bege ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa menene to eh fa hata ni sai zuciyar ta karbi wannan ƙonuwar din sai ta karbi ƙonuwa aha wala ibahu sa'abati idan fad idan an fad idan menene idan an fadat ko menene ka yawa ta abiki idan an fatu jam'i jam'iyya min dami to da sannu zan yi kuka da jini na in na karar da hawaye na in na kuka na kuka saboda tsananin begen manzon Allah hawa hawaye suka kare to sai sai in ta kuka har da jini mazaji ta dam an jara min muqulatin bijami kenan irin na imamu al-basiri da tilawan jini ko- zai fito ba kuka ya kuka mala kai kuka kai kuka hawa ya kare wallahi sai jini ya ci fitowa shi ba za ka jar sabon ko kukan jini za ka yi to ana yin ne Eh. dumu'i jini na eh, mai hawaye na lokacin da nake tsananin bege na ga manzon Allah kalka- kalkadari kai ka ce ruwan sama ne ta nahani take kwararowa libu'udi anhu saboda nisa na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Spain zuwa Madina nisa ne da shi yace kuka ke na nisan sa tsakanin sa da manzon Allah jin ya kukan hawayen kai ka ce ruwa ne marka marka yake kwara Wa- wala dibba ba wanda wani magani da zai warkar min wannan bege da nake cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa al-qurb wallahi sai dai in samu kusaci da manzon Allah in ka gana warke dai to na samu kusaci da manzon Allah in kana menene yus'idu idan zai taimaka mini da samun kusanci din shi wannan wato ah, kusanci ya wato samun ah, soyayya din in zai taimaka mini begen in zai taimaka mini da samun kusanci ta kasara wasfi sifantawa da nake yi ga janabin sayyidina rasulullahi da sifofinsa ta kasara wallahi tallahi ya kafa irin sifata sifanta annabi da nake yi na yi kaɗan na kasa wallahi sifanta na ya yi kaɗan ya gajiya an kari ni sifati shi gabarin ya isa gabar- ga sifanta sifofinsa masu girma li fadli sajayahu saboda girma na tadodi na annabi Muhammad da bi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa uhurati zatihi da saboda tsarkin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man za ya uddul ya uddul ramla wai waye ne ya isa yace zai iya kirga yashi fi arafati a cikin farfajiyan yashin manzon Allah kenan ka ce za ka zo ka kirga sifofin sa haka halaka ya ka zama abu da ya ai shi Ibrahim ya gama magana ai ko me fada walakin da hankalin gadar mutarar jama ko menene farkon baitin Isra'il ne farko na ah فدا عبد الله من غير ما يوفرت وساعتي صرف الذكر ثلاث مرات منه غير ذكر جيلما اها فمن رام الدركيت اشتياق نبينا فقد رام امرا مستهلا محرما كمن رام مكة بدر يوما باصبع وما- كمر- ومن رام أم اود الامس يوما وايوما كمن رام درك الوصف ايضا kamar da wanda yake zai riski haƙiƙanin sifofin manzon Allah ai da har yanzu tarakkar sun yawaita wurin kawo sifofin manzon Allah walakin na hukar gajar mutaraddama Ha- sai dai sun bar wani wawan geji wanda har yau an an sifanta an kawo sifofin annabi an kawo mu'jizozi an kawo kasa'isu walakin da kan gadar mutane da kaman ba a taɓa ba kaman ba a faɗi kamai ba dangane da janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani ne a cikin mawaƙan jahiliya wai ya ƙure mawaƙa hal gadar shu'ara umin mutaraddadin wa akwai abin da mawaƙa suka rage ne ba su faɗa ba wai kai za ka zo ka faɗa daga baya shehu ya aka rasa mai bashi mai bashi amsa shehu ya ce gani nan zo ka ji amsa nan ta ce a wurin sifanta mata an gama a wurin sifanta wane ne wane ne an gama a wurin kaza kaza an gama a wurin kaza kaza an gama amma a janabin manzon Allah walakin na qad gadaru mutaraddama an bar wawan jeji wanda kaman ba a taɓa komai ba dangane da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa da jure wala tafannanu fatihi wa fihi yafna zaman wa fi ma lam yutafi sallallahu alaihi wasallam wa man za ya uddu ramla fi arafati da abatu alal iradi min mu'jizatihi na duƙufa da abatu na duƙufa ka'in da na'in alal iradi bisa zuwa da min mu'jizati mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na duk uba na lizinci tsayawa zuwa da zuwa da mu'jizozin manzo Allah ko ka tsaya ka duk uba ma ne zaka kawo mala alfazazi ba abin da zaka iya yi ba abin da zaka iya yi kawai mutum ya huta da maganar da Shehu Ibrahim ya faɗa wata adabu ayil mustafa ce a tsaya za a irga za a ta irgo mu'jizozin abin daɗin Allah annabi Muhammadu kamar yadda Dr. Mustafa Murad yayi al-mu'jizatul ula al-mu'jizatul thaniya al-mu'jizatul thalitha har ta dubu haka ya kirga ya cika littafin guda mu'jizozi dubu yake ga tsaya zaka yi irin wannan kirgen yayi ta lafiya ba da wani amfani domin me yake fa laysa ma fi sahaifi da abin da yake littafa da aka rubuta aka cika a duniya na mu'jizozin manzon Allah fa laysa ushairal ushir bai kai ushairal ushairal ushir ba kullum nakan faɗa ushuru shi ne a kasa abu goma a waye ɗaya ushurul ushiri shi ne a kasa abu goma a ɗau ɗaya ɗayan ma a kasa shi goma a ɗau ɗaya ushairul ushiri to ɗayan na ƙarshen nan a sake kasa shi shi ne ushairul ushiri gaba ɗaya abin da yake littattafan duniya ba shi ne haka a mu'jizozin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ka kai hakuri kawai kar ma ka ce zaka kidaya wa man za ya kelul bahara wai waye ne a duniya ya isa ce zai auna ruwan kogi wal baharu musbidu alhali kogin yana cike da kumfa ya yi toroko da igiyoyin ruwa suna fal fal fal ka cewa za ka zo ka kirga yawan kwayoyin teku shi ne mun jiyoyin mun san Allah wanda ya ce zai kirga su kenan laqad khaba man raddadahu kaffu sama'ihi subhanallah mun zo bai kirga kenan yace marar daro kafu samahihi wanda duk tafin baiwar annabi Muhammadu ta juyo da shi ya zo bai samu ba a tafin baiwar manzon Allah faƙad kaba laƙad kaba haƙiƙa wannan yayi asara ya tabi duk wanda hannun baiwar manzon Allah ta juyar da shi bai samu ba wannan yayi asara duniya da lahira laƙad kaba man raddatu kaffu samahihi kaffu samahihi ai tafin baiwar manzon Allah eh tafin kyautarsa dawa'i tuqa ɗabi'u na tsoron Allah dawa'i ɗabi'u na tsoron Allah ɗabi'u masu jawo tsoron Allah ta na ko na kalle ne na bar fai subhanallah wa da'a salahul salahun kharijun an salahihi shikenan aka ce salahun kharijun an salahihi duk wata jaruwa da ta fice gabarin gyaruwa ta manzon Allah a ce wai wata gyaruwa ce aka samu abu ya gyaru ya kyau amma ya saba da gyaruwa irin yadda annabi ke gyara sha'anoni wannan gyaruwa aka ce ne wa ba wannan gyaruwa to gasace ne an gane ko duk gyaran da ya fice daga gyaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gasace ne kawai gyaruwa gaba yana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman hada anhu duk wanda ya karkata gabarin manzon Allah kai asulin kala ihe ku da tsammanin wannan cewa zai samu rabauta a lahira babu shi ba rabauta ku ce tsammanin samu rabautar sa inda ya kauce manzon Allah tawa'iqa ɗabi'u masu jawo tsoron Allah majmu'atun fil tida'i duk sun tattaru cikin yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walimla dan Allah ne haka ne zai sa haka bare faru ba me yasa wa khairul wato me yasa dabi'u da suke jawo tsoron Allah gaba ɗayan tattaro cikin yabon manzon Allah me yasa wani da me yasa haka bare faru ba wa khairul alamin Muhammadu ai mafi fice halitta gaba ɗaya shine abun yabo sama da ƙasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan harafi kuma anan za mu tsaya cikin yabon Allah sai in mun dawo daga katsina in Allah ya yarda kafin mu dawo za mu gaya wa wanda suka turo mana suna bukatar maulidai muna da maulidai da yawa birjik a ƙasa na cikin gari wa dalle na waje irin su fatas kuma da yankin su can laggal filiya da sauran wurare da suke jira to daga can insha Allah muka ga ranar da za mu dawo to za mu faɗi ranar da za a yi maulidi a cikin da gayya kafin dawo mu in Allah ya nufa aka je aka dawo lafiya ne wannan shine kuma a gurguje akwai muhimmiyar sanarwa da zan gabatar wadda muka yanke solution da kuma wato shawari da yan uwa alullahi wadda muke tarayya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kamar yadda aka sani idan wato akwai wasu shirye-shirye da ake yi wadda suka cikin riga sun yi nisa a garin kuma ko insha Allah